أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا ranar uku ga watan sha'ban hijira 1446 wanda ya yi daidai da ranar biyu ga watan biyu miladiya 2025 alkhairin da yake cikin wannan ranako muna roƙon Allah ya datar da mu shi abinda yake shirri ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare mu muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wataala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazin ya ulumuddin islami wanda yake a masallacin munira unguwar bane fondude daidai kasuwar bunkanai birnin niyami a jamhuriyar nijar yau za mu ci gaba da tafsiri a cikin suratun najmi tun daga farkon surar zuwa abinda allah maɗaukin sarki ya so kafin nan za mu fara da mukaddimat na shiga surar sannan mu shiga cikin tafsirin surar da izinin Allah subhanahu wata'ala muqaddima na farko bayani akan sunan wannan sura suratul najmi kana iya ka kira ta da lafazi guda uku kana iya ka ce da ita suratul najm ko kuma kana iya ka kira ta da suratul wan najmi suratul najm ba da wawan ba ko wan najmi ko ka kira ta والنجم إذا هوى wannan duk sunan da ka kira ta da shi akwai dalili akan haka dalili akan cewa za ka iya kira ta da suratun najmi hadithin bin abbas allah ya ƙara masa yadda ya ce annan nabiya sallallahu alaihi wasallama ƙara an najma wasa jada wata rana manzo Allah ya yi sallah ya karanta suratul najm wa sajada sai ya sujjada wa sajada ma'ahu almu'minuna wal mushrikun da mu'minai da ma mushrikai wal jin da aljannu duka kowa da manzo Allah ya sujjada sai da suka sujjada su ma mushrikai wasu abin da suka sujjada kaga anan ibnu abbas ya kiraye ta da an-najm babu wani ƙari da yi sannan ibn mas'ud Allah madaukin sarki ya kara masa yadda ya bada labari yace qara annabiyyu sallallahu alaihi wasallama bi wan najm shi sai kara da wawan wan najm wannan hadisi yana nuna mana cewa ana iya kiranta da wan najmi kamar yadda wancan hadisi na ibn abbas yake nuna mana ana kiranta da wan najmi sannan zaid bin thabit radiyallahu anhu qala Allah ƙara masa yadda yake cewa qara annabi sallallahu alaihi wasallam wan najmi idha hawa manzo Allah ya karanta wan najmi idha hawa to duk wanda ka kira yayi ta yayi kira yayi cewa suratul najmi ko wan najm ko kuma wan najmi idha hawa na duk wanda ka kira yayi ta da shi yayi insha Allah muqaddima annabi bayani akan fadla na wannan sura daga cikin abinda malamai suke faɗi na falalar wannan sura suna kafa hujja da hadithin abdullahi bin abbas cewa wata rana manzala yana karanta wannan sura a cikin sura akwai sujjada da ya ji sujjada duk wanda yake nan sai da ya sujjada da muminai da mashirkai da aljannu kowa sai da ya sujjada kaga wannan sura ta samu wannan falala karanta ta hau wanda ba ba musulmi ba yana duka wa Allah subhanahu wataala mukaddima na uku bayani akan alakan da yake da tsakaninta da suratu al-dhariyat da suratu tur suratu tur ta makwabci suratun najmi idan mun duba mun gani da kyau za mu ga kowace sura ta fara ne da rantsuwa Allah cin ya rantsuwa da at-tur da kuma sauran rantsuwan da ya cikin surar ita ma wannan ta fara da annaji kaga kowace sura ta fara da rantsuwa a cikin kowace sura ƙarshen kowanne mana ƙarshen suratul tur akwai bayani akan girmama Allah da yin sallah dan Allah subhanahu wataala mana akwai bayani akan tasbihi ga Allah da kuma ambatan annajmu a ƙarshen sura sai zama to wannan sura ita kuma a farkon ta ambaci annajmu can wa idbarin nujum na an ce wan najm an kare da ambatan taurari nan kuma an fara da tauraro a cikin kowane daga cikin surorin akwai tsarkake hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da a cikin suratul tur Allah ya ce fama an tabi ni'imati rabbika bikahinin wala majnun kai dai game da ni'imar da Allah ya yi ma ba boka bane kuma ba mahaukaci bane kaga in aka ce ma ba mahaukaci bane ana tsarkake hankalinka an ce da kai mai hankali Allah madaukin sarki yayi mana jagora a kuma cikin wannan sura sai Allah ya ce ma dalla sahibukum wa ma gawa wannan abokin zaman ku bai bace ba kuma bai taɓe ba yana nan akan daidai kaga da wannan aya da waccan duk suna tsarkake hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin sura guda biyun duka akwai tsarkake wahayin Allah cewa wahayi daga gurin Allah yake tsarkakakke babu wani abu wanda ya lalata shi idan mun duba mun gani a cikin suratul tur Allah ce fal'atu bi hadithin mislihi in kanu sadiqin su dai masu ƙaryata maganar manzon Allah in sun isa to su zo da zance wanda yayi kama da magana da manzon Allah ya zo da ita in su masu gaskiya ne sun zo da shi su zo ba me yasa sai suratul najm ta ba mu amsa in huwa illa wahyi yuha dan wahayi ne ba a kare shi kaga kowace sura tana tsarkake wahayin Allah subhanahu wata'ala zuwa ga bayansa sannan kuma a kowace sura akwai inkari akan mushrikai wajen jingina ƴaƴa ga Allah cewa Allah yana da ƴaƴa mata za mu gani a cikin suratul najm kore wannan magana cewa mummunan magana ce zalunci ne kamar yadda suratul tur ta nuna muna inkarin wannan in mun je mukaddima na hudu a cikin mukaddima na wannan sura bayani akan ayoyi da suke cikin wannan sura tana da su ayoyi 62 kaga nan ma sun yi mushabaha inda suratul tur in ba na manta ba tana da ayoyi eh 50 49 ko 49 wannan kuma tana da ayoyi 62 tana da kalma 360 tana da harufa 1450 innan wanda ya karanta ta yana da samun lada mai yawa muqaddima na biyar abinda sura take karantarwa shine mawdu'at sura abinda sura take karantarwa surar tana karantar da mu a cikin ta zamu ji Allah ya rantsuwa da taurari ko ya rantsuwa da tauraro a bisa wani magana don gazgata manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam sannan a cikin sura Allah za mu ji ya siffanta mana jibrilu yadda yake da yin kana son ka ji labari akan jibril mala'ikan da yake kawo wahayi sai ka garzayo ka zo cikin wannan sura a ciki Allah yana siffanta mana ƙarhin da jibril yake da shi kuma Allah ya nuna wa maza Allah Jibril maza Allah ya ga annabi ya ga malaika Jibril ido da ido kamar yadda kake gani abokin zamanka sannan Allah zai mana bayani akan labarin allolan mushrikai afara'aytum lata wal uzza ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا القسمة ضيذا kaga duka wannan Allah zai mana bayani akan wayannan ba allula bane da cancanta abota mu saboda kai da kake riƙon su allula kai su quality kai su kalite kai ne ake amfanuwa da kai ba su ne ake amfanuwa da su ba a cikin surar zamu ji Allah yana wabbakar da mushrikai da suka sanya suka ce mala'iku ‘ya'ya ne na Allah, Allah ya kumyatar da su, ya wofintar da wannan magana. Sannan a cikin surar zamu ji Allah ya umarci annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama da ya kau da kai, ya kyale mushrikai da kafirai game da du'a wani suke faɗi. Sai ta'ajjub min istihza'il mushrikina bil Qur'an. Akwai ban mamaki game da yadda mushrikai suke yi alkur'ani izgilanci bai kamata ba saboda duk wasu dalilai da ya kamata su rike alkur'ani sun gansu amma dai wanda bai da rabon shirya ba zai shirye ba Allah ya samu dace a takaice za mu shiga tafsirin wannan aya bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rahama mai jin kai Allah ya ce wan najmi idha hawa wa wawul qasami an Allah yana an yi amfani da dawodar rantsuwa wannan shi Allah ce ina rantsuwa da tauraro idan hawa yayin da ya fadi sai da sai sai taurari sun fadi ma'ana ya fake inda Allah yake son ya fake da sai da lafazin annajm a larabci yana daukan mufrade kuma yana ya daukar jam'i shi ya kawo sabani shin wani irin tauraro ake nufi anan ana nufin tauraro ɗaya ne to in tauraro ɗaya ne cikin taurarin wani irin tauraro inda taurari daban-daban ne in kuma ana nufin taurari da yawa ne akwai dalili akan haka shi ya kawo sabanin masu maluman tafsiri wasu malamai suka ce annajmu anan ana nufin surayya wani tauraro da aka ce ma surayya da shi ne Allah yake rantsuwa wasu malamai suka ce a'a ba surayya ne ake rantsuwa da shi ba zahara akwai ne tauraro da ake cewa zahara shine Allah yake rantsuwa da shi wasu malamai suka ce a a an-nujum allati ja'alaha Allah rujuman lishayatin ana magana ne akan taurarin da Allah ya sa su zamo jifa ga shedanu walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bi masabiha sai Allah ya ce menene waja'alnaha rujuman lishayatin wasu malama suka ce to wa'incan wa'incan taurari da Allah ya ajiye suna jifan shedanu in sun nufaci sama to da su Allah yake rantsuwa kina inda su Allah yake rantsuwa sai zama ma'ana annajim ba tauraro guda ba taurari da yawa amma ba kuma dukkan taurari ba keɓaɓɓun taurari da an ka aje don jefa shiɗanu wasu maluma suka ce a annajimu almaksudun bihi annujumu kawai abin da yake da annajima anan ana nufin annujumu taurari wa huwa min babu itlaq al-mufrad wa iradat al-jam' wannan dai an yi amfani da mufradi ne amma ana nufin jam'i dalili aka haka akwai irin wannan sosai a cikin alkur'ani waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangijinka ya zo wal malaku menene al malak da Hausa to kare nan malak mala'iki guda ana ce da shi malak to sai ce ma ana nufin ba mala'ika guda ba ana nufin mala'iku da yawa Allah ya ce ula'ika yujzauna al ghurfata bima sabaru sun yi aljanna za a saka musu da ɗaki me algurfa to ɗan aljanna da Allah ɗaki gudana za a bashi ba hula ba ne sai malama suka ce an yi italaƙin mufradi ne amma ana nufin jam'i nan gurfa bi ma'ana guraf kenan yadda aka maida mufradi a fassara shi da jam'i to haka ma wannan najmi ana nufin jam'i ne ba ana nufin tauraro guda ba suka ƙara sanya dalilansu suka ce ala ce wa hasuna ula'ika rafiqa rafiqan mutum guda abokin zama mutum guda ne abokin zaman ko aljanna a rufaqa da yawa ne da sai an ka amfani da mufradi ana nufin jam'i Allah madaukin sarki ya samu dace shi yasa Allah ya ce wan najmi idha hawa wallahu alam mu dai zamu dauki fassarar Allah yana rantsuwa da tauraro idha hawa ai idha saqata idan ya fadi alhawi huwa alhubut ma'ana shine faduwa ƙasa ya zamanto an daina ganin askin shi Allah yake cewa ma dalla sahibukum wa ma gawa abokin zamanku bai bace ba wa ma gawa kuma bai taɓe ba shi yana kan daidai sai ka dubi maganar da kyau Allah ce ma dalla sahibukum lafazin ad-dalal bata yutlaqu fil qur'an wa ya'ti bi ma'anin idda ƙurani ana amfani da shi ya zo da ma'anoni da yawa daga ciki ana amfani da shi ba da ma'anar azuhul wan nisiyan azuhul wan nisiyan kama da Allah yake cewa an tadilla ihdahuma fatadhakkira ihdahuma al-ukhra dayan an tadilla ya za mu fassara shi tabace a'a nan bai ma'ana an-nisiyan ɗaya ta manta sai ɗaya ta tunatar da ɗaya can cikin suratul baqara aya ta farko mun gane misali ko aya ta kusan shahin daga shi sai na ƙarshe a gane ko baqara Allah ya samu dace aya bashi Allah ka raba mana bashi ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuhu to shine Allah ya ce an tadilla ihdahuma fatudhakkira ihdahuma al-ukhra in dai tammanta sai dai ta tunatar da daya kaga ad-dalal a can bi ma'ana an-nisyan sannan ana amfani da ad-dalal ya bada ma'ana adamil ma'rifa rashin sani in baka san abu ba sai a ce anta dalun anta dalun an kaza kai baka san kaza ba kamar da Allah ce wa wajaraka dhallan fahada muka same ka baka san shirya ba muka shiryar da kai muka baka shirya kaga baka cewa mun ka same ka batacce mun ka shirye da kai muzala bai shiga bata ba yana kan daidai Allah dai ya bashi shari'a a lokacin da bai da shari'a sannan ana ba yana zuwa bi ma'ana al-ghiyab bacewa albiya bacewa kun gane Allah madaukin sarki yake ba mu hikaya maganar da kafirai suke suna cewa a idza dalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid yanzu mun bace cikin ƙasa na ad-dalal bi ma'ana al-ghiyab wal idmika da bacewa yanzu mun bace cikin ƙasa shikenan kaga nan ad-dalal bi ma'ana al-ghiyab wa yutlaqu ala ta'ammud tarkil haqq kuma ana ɗauka sai ba da ma'anar barin karɓar gaskiya da gangan ka gaskiya ka ƙibinta sai a ce ka ɓace kamar da sai a ce ka hare ƙaddallu sun ɓace saboda sun ƙibin gaskiya bayan sun ganta Allah samu dace to a nan ma dalla sahibukum shi annabinku bai ɓace akan hanya ta daidai ba yana kan hanya ta daidai wa ma gaba kuma bai taɓe ba ma'ana kaga gaskiya ka keta ka kafirce mata manzo Allah bai haka ba saboda mi wa ma yantiqu anil hawa shi manzo sallallahu alaihi wasallama baya yin furuci na son zuciyarsa wa ma yantiqu anil hawa manzo sallallahu alaihi wasallama baya magana a bisa son zuciyarsa duk inda manzon Allah zai magana sai da dalili Allah maɗaukin sarki ya samu dace Abdullahi bin Amr bin al-As yake bada labari yace kuntu aktubu an rasuli an rasul sallallahu alaihi wasallam kullu shay yace da na zamo ina bayan manzon Allah to abin da ya hudi sai na rubuta duk abin da ya hudi sai na rubuta faqalat quraish sai quraisha suka ce da ni kaifa taktubu anhum wa huwa bashar kai dan mi duk abin da ya hudu sai ka rubuta mutum ne fa kad yusibu wa yukhti ina iya yin kuskure fa ina iya yin daidai kidan komi ba komi zaka rubuta ba mana ka rinka saurare kafin ka rubuta abdullahi bin amr bin al-as sai ce sai ni daina rubutu sai manzo Allah ya kira ni ce kai me yasa ka daina rubutu sai ce wallahi an ce min kana ayyan daidai kana ayyan kuskure kenan kan zo rubuta kuskure shi yasa ne daina rubutawa sai manzo Allah ya ce uktub ci gaba da rubutu inni la aqulu illa haqqan duk abin da na faɗi gaskiya ne ka rubuta duk abin da ka ja hito baki na gaskiya ne rubuta wa ya isa sallallahu alaihi wasallam sai sahabbai suka ƙara bin shi don su tantance saboda kun san manzo Allah yana da ba'a manzo Allah yana da ba'a yana da hira in kuna tare da maza Allah ba ka son karbu da shi saboda daɗin hirar shi kun gane ba a kamar tsokana yanzu in kuna kai da wani wanda kuna ɗan batawa kai da shi sai dai ka ɗan tsokane shi da magana to yana da wannan ba'a sai suka ce da manzo sallallahu alaihi wasallam to kana yi muna ba'a hatta wannan ba'a a rubuta manzala ya ce uktubu la aqulu illa alhaq ko na yi ba'a akan ka ban ma ƙarya gaskiya ta san faɗi a rubuta wa ma yantiqu anil hawa ma ya magana akan son zuciyarsa wasu abin da yasa in ma ba ku sani ba sai Allah madaukin sarki yake cewa in huwa illa wahayin yuha ko ba haka bane ai in huwa mana shi damiri na yana komawa ne zuwa ga yana komawa ne zuwa ga alkur'ani yace kun ga wannan alkur'ani ba komai bane wahayin yuha wahayi ne da ake yin shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane alwahyi ko alwahyu huwa ilamun khafi sanar da kai abu akwai babu wanda ya sani mun yi bayani akan anwa al-wahyi suna da yawa wanda ya saurari karatun mu na cikin suratul anfal ko an'am duka yana jin wannan in ba na manta ba shi manzo Allah duk abin da zai faɗa wahayi ne an gane lissahi shi wahayin nan kala biyu ne ina ganin wasu suna billa shi ido na tada su tsaye duk wanda na ga billa shaidu sai na tada shi tsaye sai an gama karatu suratul najmi na ai manzo Allah bai samu kwana ba to mun bar wannan ya bace ba za mu bar shi ba ko ba ya gama jikin shi to ku ji abin da Allah yake ba da labari in huwa illa wahayi yuha shi alqur'ani ba komai bane wahayi ne da Allah yake yin shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko wahayin nan kala biyu ne akwai wahayi na alkur'ani akwai wahayi na sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi na alkur'ani shine wanda zai zama da ma'anar da lafazin duka daga gurin Allah ne da ma'ana da lafazi duka daga gurin Allah ne Allah zai tsaro maganar da kansa ya ce kuma ga abin da yake nufi shi a alkur'ani haka ake manzo Allah wahayin shi da wahayi nau'i nau'i ne akwai wanda yake da nauyi sosai da akwai lokacin da yana manzo Allah wahayi ana sanyi zaka ga yana zuha yana saman tabuwa wani bi saboda nauyin sakon sai ta kwanta manzo Allah wani bi yana zaune ya jingina kafansa da wani sahabi yake ba da labari ya ce sai da ya ji kamar kafansa za ta tsage saboda nauyi sanda ake sauko mazu Allah da wahayi ƙarshe sa za gane mazu Allah mai ba'a ne aka zai zo kusan ka ya zamna kula hira ba ka ma gane shi na ya fi kowa mu yanzu yanka ce ma kai ne dan kwarai ma'ana dan mai kuran unguwa kun gane a unguwa an ka ba babanka ya zama misiran wannan kuri kwaye ko da wasu ya gana daga hanci mummuna a ɗiyan kuri kwaye unguwarka yana daga hanci to yanzu da dafa ne an ka ce ma ba wanka minista na nan wuri akwai ɗan minista shi yana gana ina shi shi zauna nan nan ka to wa kake akwai ɗan shugaban ƙasa nan nan ga ba su zakwa maza Allah kuma ya yi linkin so miliyan amma in ka zo sai ka kasa bambance ina ma shi sai dai da ka kalla cikinsu za ka ga shi ba irin suna ba ya dai kankan da kan shi ne bai da girman kai haka sabu ya bada labari ya ce in wahayi yana sauka wata rana manzo Allah ya jingino da kafana sai ni je kamar kafana zai tsage saboda wahayi haka qur'ani yake saukawa manzo Allah wani lokaci ya zo gare mu amma mu muna ganin kamar qur'ani bai da wani valar a gurin mu qur'ani wasa ne ba wasa ba to kun ji wahayi na dai wahayi na biyu shine sunnar manzon Allah hadisai na manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu an bani qur'ani da kwatankwacin qur'ani tare da shi kenan kwatankwacin qur'ani shine magana na to shi kuma sunnar manzon Allah ma'ana daga gurin Allah ne amma lafazi da gurin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kenan wancan da wannan aya ɗan mun hada shi uktub fa inni la aqulu illa haqqan rubuta duk abin da kaje na faɗa gaskiya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake wa ya sanar da shi allamahu shadidul quwa wanda ya sanar da shi wannan shine mai tsananin ƙarfi mana shi ne jibril yana da tsananin ƙarfi saboda an yi mai halitta wadda ta dace lahu sittu mi'ati jina kullu jinahin yasuddu ma baina samai wal ard jibril yana da fikafiki 600 kowane fike fifike guda ɗai inda zai bude shi zai mamaye tsakanin sama ma'ana gabas da yamma ko san daga sama zuwa ƙasa dukkan hilin yana tare shi fifike guda ɗaya ya suddu ma bainar sama'i wal ard kenan daga sama ta ɗaya in ya sako fifikin sa har ƙasan nan yana kawo hannun ƙasa yare cikin ɗari shida fifike ɗaya kenan shi jibril ɗin kaɗai ya linka duniya sau nawa eh kai ne ka faɗa an ka ce fuka-fuki to ai akwai sauran jikin shi kuma yaya girman shi yake kula tsuntsu shi za mu yi kiyasi da shi da fuka-fukinsa da shi wafi yawa kenan fuka-fuka ana yin su ne gwargwaron girman tsuntsun da kaga babban yake ba sai an gaya ma tsuntsun babba ne saboda kayan da zai ɗauka ko tsaya da kyau ku lura halittan da yake da fika-fiki 600 wanda kowane ɗaya yana mamaye tsakanin sama da ƙasa da Allah in ka kalle shi yaya kake tsammanin ka gan shi akwai abin birgewa a nan? to don Allah shi ko a ɗabi'an mutum in abu ya ciki girma bai ciki kyau ba wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam ko cikinmu na in mutum ya zama soɓoɓo kyawun ɓacewa yake yi ko mace ce in ka tashi aura kaga ta yi girma da yawa to za ta yi azanci da yawa ko? to don Allah ya kawo da tunaninmu kan ma kai tunanin shi in Allah ya yi abu sai ya yi shi kuma yadda ya dace to tun kan hankalinka ya kawo cewa wannan ya yi girma da yawa ya za a yi shi kyau sai Allah madokin sarki yake cewa zumin ratin duk wacce an kawo da shi shi jibril zumin ai yana da kyawun halitta yana da kyawun gani za ka gan shi ka ce bari a ƙara gwada mashi za ka gan shi ka ce a ƙara gwada mashi ba ka son ka daina kallon shi in ka gan shi kamar wanda bai taɓa aure ba sai samu ai karamar yarinya yan madaidaiciya fara mai bukaken ido sai ta yi dan hoto ta turo masa da ka gan shi yana haka da ka ta sai shi haka ya kosa ka daga shi ci gaba da kallonta to haka jibril da yake yana da kyawun gani shi yasa Allah ce zumiratin ma'ana yana da hai'a hasana yana da halitta mai kyau fastawa kuma ya daidaitu alaihi salam abin da kini anan fastawa ai ya bayyana a halittarsa yadda yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zumirratin jibril yana da kyawun gani fastawa mana fastawa zahiran linnabi sallallahu alaihi wasallam ala hay'atihi allati khalaqahu Allah alaiha yana da kyau kuma ya daidaita ya tsaya manzo Allah ya kalle shi a yadda Allah ya halicce shi jama'a an gane Allah ya samu dace shi yasa manzo Allah yayi zarra sai dai a biyo baya hmm Jibril shine shugaban mala'iku manzo Allah shine a banu Adam manzo Allah ya share kowa duk wani halitta da Allah ya yi bai kai manzo Allah ba. Wala da zai ina karatun abin nan sai ina ta nazarin shi shi mutum shi kiran Allah wa shi ina hankalin shi ta yi. Halitta kala kala kala kala in banda Allah wasan kala nawa aka yi. Amma duk Allah ya ce bai zaɓe su ba. Mutane ya zaɓa. Waye cikin halittun Allah duka Allah bai zaɓe kowace halitta ba. Sai ya zaɓa daga cikin mutane. cikin mutanen ma sai an ka bar mu sai da aka zo cikin wanda za a zaɓin wanda ya cikin shi Allah ya kashe mu annabin mu sallallahu alaihi wasallam ko ba haka bane ashe ba abin mu gode mu Allah bane menene Allah bai mana ba Allah ya mana komai wallahi mu gode mu Allah Allah ya ce dhumirratin fastawa haka ne ko shi jibril yana da halitta mai kyau kuma fastawa ya daidaitu a ina wa huwa bil ufqil a'la shi ya daidaita a sararin sama can ya daidaitun mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa damiri yana komawa ne ga jibril huwa ai jibril shi jibril dinnan ya daidaitu ne bil ufqil a'la a sararin samaniya can ya daidaitunmu manzo sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce al'ufku wan nutfatu iltika'i sama wal ard man nazara min nazarin nazir ma'ana inda za ka haga kaga can sama iya ganinka inda ta yanke to a can sararin sama jibrilu ya daidaita manzo Allah ya ganshi shi gani na haƙiƙanin yadda Allah ya yi jibiri nan ne za ka gane ganin manzo Allah ba irin na kowa ba ne in an ce abu aƙalla faɗin shi daga nan ya kai a gadas sai aka ce tsaya ka kalle shi iya ina za ka kalla ɗan kaɗan za ka gani ganinka bai kai shi kalle ko ina ba amma shi manzon Allah dukkanin yadda Jibril yake fikafikin nan 600 ai ya gani ne ya bada labari amma buɗa masa ganin sa kaga Jibril ta hakika ko eh ya gani ya lissahi ya ganshi yadda yake kace kai manzon Allah rishin kun ya kwashe lahiya a baka zama lahiya wallahi sun madana sannan jibril ya ƙara kusantowa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fatadalla ya ƙara kusantowa ai fatadalla fazda da qurban min ya ƙara kusantowa yanzu da ya daidaita a ina ya daidaita a sararin samaniya yanzu ya daidaito a halittarsa ta haƙiƙa sun madana sai ya ƙara kusantowa don manzon Allah ya ƙara ganin shi da kyau fatadalla ay fazda da qurban ya ƙara kuma kusantowa ga manzo Allah dan manzo Allah ya gansa ni zaka dauka da ya kusanto nisan su ya kai ina shine sai Allah ya fassari ma dan dai ka gane fa kana qaba qausaini sai da ya kasance tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nisan bai wuce kausi biyu ba wasu ka ce bai wuce zira'i biyu ba kamar ni da isma'il ya yi nisan haka yadda jibrilu ya kusanto mu manzon Allah shine au adana kai ya ma hi ƙasa da zira'i nawa ya hi ƙasa da zira'i guda biyu haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga jibrilu fa'auha ila abdihi ma auha fa'auha sai shi jibril ya yi wahayi ila abdihi addamir yarji'u ila abdullahi muhammad sallallahu alaihi wasallama yi wahayi zuwa ga baban Allah muhammad sallallahu alaihi wasallama ma auha abinda ya wahayi zuwa gare shi saboda haka ma kadhabal fuadu ma ra'a zuciyar manzon Allah bai karkaci ba game da abin da ya gani ma ka zabar fu'adu mara abin da ya gani haka yake ba ƙarya na ba abin da ya hodi haka yake kun gane akwai lokacin da za ka ga abu ka kasa ba da labarin ka gan shi ko ka kasa ba da labarin yadda yake idan zuciyarka ba nan take ba in kawo ma misali kana ta a hanya cikin dare kai ɗaya tsoro ya kama kawai sai kaga aljani ya yi wata siffa ya tunkaro ka ka gan shi ko baka gan shi ba in ka zo za ka ba da labari don Allah za ka ba da haƙiƙa ne yadda ka gan shi nan zuce ka bata na wani ƙarshen ta ma guduwa zai yi an gane lissahi na kenan me shi yadda ya gansa kakkai tsammanin saboda yanayin halitta sa ya sa hankalin manzo Allah ya gushe ya koma wani wuce a'a Allah ya ce hankalin shi na nan natso shi tana nan ya kalle shi yadda yake tiryan tiryan yadda yake ba ku labarin na haka irin shi Allah madaukin sarki ya samu dace to nan ne aka yi sabani cewa hiya ru'ya haqiqiyya wa ikhtalafa fi ma'ana wannan gani da anka ce ma kadaba al-fu'adu ma ra'a abinda manzo Allah ya gani zuciyar shi bai karkace ba to nan da anka ce ma ra'a abinda ya gani menene ya gani a Isra'i da Mirajin da yayi Jibrilu ne nan ake nuhi ko ana nuhin ubangiji inda yayi Isra'i da Miraji me ya gano Allahu a'lam tunan sai aka samu saɓani ko gani na biyu ne da ya ma jibril a can wasu suna gani a'a ma ka zabbal fu'adu mara zuciyar manzo Allah bai yi ƙarya ba bai karkace ba gaba game da abin da ya gani sai ya zama arrajihu min qaulil ulama hi ru'yatin nabi sallallahu alaihi wasallam li jibril fi awwalil bi'tha abinda ake nuhi anan ganin da manzon Allah ya ma Jibril a farkon da za a fara aiko masa da wahayi ai ya ba da labari yace sai ya ga halitta daga sama ta taho yayi bayani kamar yadda hadisin yake nunawa shi yasa ibnu mas'ud da Aisha suka yi inkari mai tsanani akan cewa manzo sallallahu alaihi wasallama bai ga ubangijinsa ba a nan duniya amma idan ma kadabal fuadu ma ra'a abin da ya gani a cikin mafarkinsa zuciyarsa ba ta karkace ba haka ne yannan ya zama a ru'ya fil manam to suka ce nan yana iya yiwa a ce manzon Allah ya ga ubangijinsa cikin bacci amma a cikin ido na ganin ido a falke na na Aisha ibn Mas'ud suka ce a wannan bai tabbata manzon Allah ya ga wannan ba amma fil manam akwai hadisi dake bayani mala'il ala ya ce ra'aitu rabbi lailata fi ahsani sura ce na ga ubangiji na a cikin bacci a sura mafi kyau amma a haƙiƙanin ganin Allah ido da ido a nan duniya manzo sallallahu alaihi wasallama bai ga ubangijinsa ba ido da ido wannan shine abinda Aisha da Ibn Mas'ud da sauran sahabbai suke akai wannan kuma shine rajihi a kawalin da yawa daga cikin malaman tafsiri Allah ya madaukin sarki ya samu dace amma kamar ibn Abbas da sauran sahabbai su suna ganin wannan ma kadabal fuadu ma ra'a gani ne na Allah a nan duniya ido da ido wal ilmu indallah an fahimci Hausa duk da yake wasu malaman tafsiri suna cewa wa asabul qawl inda bin Abbas ru'yatil fuad amma magana mafi zama daidai da ake jinginawa ga ina ga ibn Abbas shine manzo Allah ya ga ubangijinsa gani na zuciya ba gani na ido ba wallahu a'lam wa alaikum assalam hmm masu hmm yana magana ne yake cewa wai mawaka na cewa mun zo ya ga Allah to ai mawaka mafi yawancin su ai makareta ne sai wayannan ai da yawan su su kasan da yawan su jahilai na wayannan ba karatu suka yi ba sun yi karatu ba su fahimci addini ba yanzu mu abin da muke kawowa wayanda duniya ta tabbatar da ma'ilmanta ne a duniya cikin waɗanda suka fi yawan hadithin manzo Allah a duniya akwai nana Aisha in ban manta ba tana cikin mutane bakwai a duniya da sun yi kowa sanin hadithin manzo Allah ita ta ta ce manzo Allah da yi Isra'i da Mi'raji bi ka Allah ba da kuma dalilanta ba mu samu basada magana ne a takaice wasu wani waƙi ya zo ya ce ai manzon Allah dai hijira ya ga Allah to shi aswa ko kuma yanzu wani sai wai dan shi babban malam na dan shi shehi na sai ya ce manzon Allah ya ga Allah ido da ido to da Allah magana wa za mu dauka mun gane misali ko babban malami ibn Abbas wanda yana da ra'ayi wanda ya saba wa Aisha wanda sai ya zamanto a magana mafi zama daidai daga cikin maganganunsa yana karkata ne akan cewa in an ce manzo ya ga ubangijinsa a cikin kwana to ya rinjayar da hakan amma sabanin haka maganarsa ba ta da ƙarfi akan waccan ta cewa manzo Allah ya ga ubangiji a cikin kwana sai su zo su ce ai manzo Allah ya ga Allah a duniya ce abin tambaya idan manzo Allah bai ga ubangiji a duniya ba me ya rage shi menene na kasun da ya same shi shi ya hudi ya dai shin shi ya dai je inda baban mutum bai zo ba kuma ba zai ji ba to shine babba Allah ya zabe shi muna hakaito maganganun ma'ilmanta na addini ne a duniya babu wani abu da muke ambatowa dan mu ya zamanto mun kawo na ƙasa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam afatumarunahu alama yara shin kuna jayayya ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da menene game da abun da ya gani Allah madaukin sarki ya samu dace to menene ya gani da ya tahi sama an nuna mai wuta an nuna mai aljanna an nuna mai yadda wasu ake musu azaba an nuna mai manya-manya halittu a lahira an nuna mai kaza an nuna mai kaza yazo yana bada labari shine sai Allah ce afatumarunahu alama yara ko kuna jahayya da shine game da abin da yake muku ya gano eh to in ku sani ba mu mun ka sani bari mu gaya muku wala qadara haka ne ko wala qadra'ahu nazlatan ukhra to haƙiƙa manzo sallallahu alaihi wasallama ya sake ganin jibrilu yaushe nazlatan ukhra karo na biyu shine marratan ukhra lailatul lailatul lati usriya bihi a daren da aka isra'ila manzon Allah ya ga jibrilu karo na biyu mun yi bayani farkon wahayi manzon Allah ya ga jibrilu ala suratihi sannan da yayi isra'i yana ba da labarin abubuwan da ya gani to shi ne sai Allah ya tsame daga cikin manyan abubuwa akwai sake ganin jibrilu da ya yi a yayin da ya isra'i wadda ƙadara ahu na zilatan ukura haƙiƙa ya ga jibrilu karo na biyu a sama a ina ya gan shi inda sidratul munta a magariyar tukewa haka muke fassara shi inda sidatul muntaha a magariyar tukiya wa hiya shajaratun azima jiddan wata bishiya ce mai girma sosai a ina take fi sama'is sabi'a tana sama ta bakwai a can manzo Allah ya sake ganin jibril inda ha jannatul ma'awa a inda wannan bishiya take to nan ne aljanna makoma take ga wa'inda Allah ya kaddara musu aljanna ce makomarsa idh yaghsha sidrata ma yaghsha yayin da abin da yake rufe bishiyan nan yake rufe ta na daga cikin al'amarin Allah halittun da suke zuwa a can da canzawan launi da abubuwan da ke faruwa a wannan guri yana zuwa a wannan bishiya ai idh yaghsha sidrata min amrillahi ma yaghsha yayin da abubuwan da ke rufe bishiyan da umarnin Allah yake rufe ta a wannan guri ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga jibril ma zagal basar wa ma taba zaga bi ma'ana mala ai ganin manzo Allah bai karkaci ba sadda yake kallo bai dibi gabas da yamma ba abinda yake ake son ya kalla shine ya kalla wa ma taga sa'annan kuma bai wuce iyaka ba har ya hodi abinda ba shi ya gani ba duk abin da ka ji ya ce ya gani sadda yake ganin shi bai yi dama da hagu ba shine ma zagal basaru bai karkace da ganin shi ba shi diba nan shi diba nan ba ma tsaga kuma bai wuce iyaka ba wajen suranta abin da ya gani kai Allah ce laqad ra'a min ayati rabbih al-kubra haqiqa manzon Allah ya ga manya manya daga cikin ayoyin Allah manzo sallallahu alaihi wasallam yake ba sahabban shi yace ubina li an atkallama an malakin min hamalatil arsh daga cikin abin da na gano an min izini in ba mutane labari daga cikin mala'ikun da suke dauka al'arshi Allah ce wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin mala'ikun suke dauke da al'arshin ubangiji mala'iku takwas to cikinsu ne ya ga wani abun mamaki ya zo ya kalli guda daga ciki sai yake ba su haɓai labari an koye min izini in gaya wa mutane yadda gudan nan shiki manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma bayyana katafihi wa udnihi tsakanin kafaɗansa nan da kunyarsa an gane ko? khafanu tsairin sittumiyati an tafiyan tsuntsu zai yi shekara 900 yan jika sittumiya shekara 600 mana inda tsuntsu zai taso daga nan shi nufato nan siya shekara 600 yana gudu kafin ya kawo daidai kunyarsa kun gane misali? tsakanin kafada da kunya tafiya ne da tsuntsu zai yi shekara 600 kafin ya ce ya kawo na kote nawa nan kote ha to yaya hannu ya saurar jikin yake wai wannan ɗaya ne daga cikin mala'ikun da suke ɗauke da al'arshin ubangiji to yaya al'arshin yake to ya mai al'arshin yake shi kuma na da misali shi yasa Allah yake ce kuri wasu da aka yi ta haƙiƙin magana laƙaɗe wanda ya salarabci ya san adata ta haƙiƙi ne wa tauki haƙiƙa shi manzon Allah raɗa min ayatun rabbi kubra ya ga manya-manya daga cikin ayoyin ubangijinsa da shi ne yake ba da labada ya ce an mun izini in gaya wa mutane na game da yadda girman mala'ikun da ke ɗauki da al'arshi suke da shi ya ce ɗaya daga cikin mala'ikun tsakanin kafaɗarsa zuwa kunnansa tsuntsu sai ya shekara ɗari shidda yana gudu kafin ya canye wannan hilin shi in bai gani ba yana faɗa? wa ma yanzu ku anil hawa ko abin tambaya ya aka yi gani saboda ganinsa ba irin naka ba ne eh Allah subhanahu wata'ala yake ce afara'aytum lata wal uzza shin kun ga wannan lata da kuke rikewa a matsayin abin bauta wal uzza da kuma uzza malamai suka ce shi lata daga suna Allah ne ilah shi gulki ne wanda yake a hanyar ta'if hanyar ta'if idan kabbar makka yana nan tsakanin jidda da makka akwai hanya wadda take yankewa ta je ta'if to a daidai nan wannan gumki yake sannan suka ce a afara'aitum lat bi tad'ifi ta yi mata wannan tad'ifi yan dauke shi da tad'ifin ta sai zama ismun min asma'illah ko kuma ismun lata ko ismun min asma'is salihin ko zai zama afara'aitumul lata kana tare da ni shin kun ga wannan lata wannan gumkin nan da yake hanyar ta'if ko karanta shi tawon da shadda afara'aitumul lat ya zama shi ko ismi ne daga cikin sunayen mutanen kirki akwai wani mutum yana da kirki yana ciyar da alhazai da ya mutu aka suranta shi sai zamanto ana bauta masa sai Allah ya ce to kun ga wannan abin da kuke bauta wa manata ay wal uzza da kuma uzza shi ma an ciro suna ne daga ismullahi al-aziz shi ma idan ka duba kaga sunan gumki ne kana fi nakhlatin qurba makka yana wani guda ce ma nakhla kusa da makka wa huwa wadin fi tariqi at-taif shi ma wani kware ne da yake a cikin hanyar ta'if nan ne ake samun uzza da lokacin suka rike su a matsayin abin bauta ba manata talisatar ukura da kuma manata na ukunsu daga cikin allolin da suke bauta shi manata kana bil mushallali fi tariqil madina ina wani guri ake cewa mushallal hanyar madina nan ne manata yake Allah ce to kun ga wa'annan da kuke riƙewa a matsayin abun bauta shine haka ne ko a fara'aitumun lata wal uzza shin kun ga wayannan gumaka na ku da kuke bautawa koma bayan Allah su ne lata da uzza wa manata da kuma na ukun su shine manata daga cikin gumakan ku shine at-thalithatul ukhra na ɗayan uku daga cikin wayannan gumakan naku abin tambaya suna amfanar da ku ko suna cutar da ku ko ɗaya ba su yi ba su da wani amfani alakumu zakar wa lakul unfa ga wani abu da kuke na lahi wai kuna cewa ku ke da ɗiya maza wa lakul unfa shi Allah shi yake da ɗiya mata mala'iku tilka irin ismatun diza wannan kaso ne rabo ne na zalunci kun yi zalunci a rabon na ɗai ku ba ku son ‘ya'ya mata amma kun ce kun ba Allah su na biyu kun ce Allah yana da ‘ya'ya yaushe ya samu ‘ya'ya wace ce uwarsu ko haka wani sannan kuma da kunka ce yana da ‘ya'ya ba ku ce maza na ba sai sun kunka ce mata ne wa ya je zanen sunan kaga kare ta yawa mana kun ce yana da ‘ya'ya bai da yaya kun ce mata ne ba mata ba ne Allah maɗaukin sarki ce in hiya idra asma'un sun maitumu goma kana na ku ba komai ba ne sunaye ne da kuka sanya su gare su kawai an tumo aba'ukum ku da iyayenku ma an zarallahu biha min sultan Allah bai saukar da wata hujja akan bautar wa'annan ba iyattabi'una illa zan su da kawai suna bin zato ne wa ma tahwal anfusu da abun da ransu yake ma daɗi da bin son zuciye su walaƙada ja'ahun min rabbihimul huda haƙiƙa shirya ta zo musu daga gurin ubangijinsu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amlil insani mata man Allah ce mutum fa baya samu abin da yake so dan adam baya cimma abin da yake so kamar yanzu kai kana gurin in samu kaza in samu kaza Allah ce a'a waye maka alƙawari wane ne ya ce maka duk abin da kake so sai ka samu shi ne abin tambaya ni ba ne ko ka san wani za ga shi na ta harƙalla ya yi siya yi kaza sai ya yi kaza sai ya samu kaza a wasu maluma suka ce a'a wannan maganar tana ɗaukan ma'ana biyu ne ta koma zuwa ga asalin waccan magana sannan ta shiga wata magana da tana iya ɗauka in an koma asalin maganar me take komawa amlin insani mata mana mana abun nan da mutum ke ganin yana son ya samu na gumki ya cece shi ko wani shehi ya cece shi Allah ya ce wa ya ce mai zai samu wannan an fahimta masa inda ana maganar bautar gumaka ne su ai suna ganin mana abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa su suna ganin ba bautar su muke yi ba muna son su kusantar da mu ne zuwa ga Allah sai Allah ya ce amlil insani ma tamanna ai mutum bai samu abin da yake so sannan yana iya dauka a nan duniya wa ya ce ma abin da kake so sai ka same shi sauki ne guda za ka dauka a rayuwa yadda ka samu kanka ka tsaya a nan
ta zina sauraron wani malar Allah saka musu da alkhairi yake cewa duk wanda ya samu kuɗin da suka wuce bukata to ya shiga wahala a duniya kenan sai dai yadda Allah ya dashi duk wanda ya samu kuɗin da suka wuce bukata a ce kana da kuɗin da sun wuce miliyan 200-300 sai dai yadda Allah ya daga mun fahimta wasa mu kamar nan ya mai kuɗin da za kuɗin da ba su wuce bukata ba suna kai nawa a miliyan guda ko ciho ne bai tsaya bai wuce a dai bari miliyan ɗari ko ɗari biyu haka sun ishe ka kaɗan jujjuya ko ba haka bane kawai mu da ba san kuɗi ba eh amma kaga mutum yana da sahin miliyarin ne abin ya ci shi sai dai yadda Allah ya da shi duk kuɗi sun ka wuce a lissafa a yi bukata to aiki ya ga mutum da ka wallahi mu gode ma Allah mu roƙi Allah ya ƙara rufa mana asiri kakka roƙi Allah ya barka cikin talauci a noki roƙi Allah ya wadatar da kai ya baka kuɗi na biyan bukata kowa ya dai san garin ga kuɗi an kaɗan ba sa biyan bukata na yanzu ka samu miliyan ɗari ma kafin sahiya ta sai ka gama lissawa ba wani abu bai shigo ba ai mana kana son gida mai kyau kana son mota mai kyau kana son kaza wannan addini ba haramun bane ba laihi bane amma zaman to ka gama komi wa'annan ga wasu miliyarin nan na aje Allah bane ya ci ka sai dai wanda Allah ya ci Allah ka ba mu kuɗi na biyan bukata masu yawa masu albarka wanda ba za su shigar da mu daga addininka na'am ai yanzu ya ma zan wajibi yana tambaya ne wai kira ya halasta mutum ya yi addu'a Allah ya ba shi kuɗi ai wanga zamani ma dole na ka roƙi kuɗi Allah ya baka masu albarka eh ustazu kakkar mutum shi ɗauka ana ustazancin nan na da talaucewa a'a Allah ya ba mu kuɗi masu albarka wanda za su ramu na asiri kuma ba 'yan kaɗan ba ba kuma wanda za su shigaltar da mu ba wani shi abin da yake ɗauka yanzu ya samu miliyan goma miliyan biyar ai shi ya ba su isa wallahi ba su isa mi ake tambaya to Allah wa kabar kun san ba a yi ma Allah wayo wai kana son kuɗin sai ka hada ciki duka ce Allah ka bani dukiya to wace irin dukiya ai ba sai ka yi ma Allah tafsiri ba duk yadda kai Allah ya san ka kawai ka roƙa Allah ya baka masu albarka waɗanda ba za su shigaltar da kai ga ka addinin ka ba wanda za su sa kai ma addinin Allah hidima ai in kai dukiya in ka roƙi Allah ya madaukin sarki ya buɗa ma ka samu haraka ta kaza kuɗi sun shiga ciki ba wani abu da kuɗi ba sa shiga cikin shi a wanga zamani kawai dai mu roƙi Allah ya ba masu albarka mu roƙi Allah kai ya ba mu arzikin da zai shigaltar da mu ina fatan ko an gane hausana Allah ya kare mu Allah yake cewa falillahi al-akhiratu wal ula lahira duniya da lahira duka mallaka ne na Allah Allah shi yake da iko duniya da lahira inda Allah yake da iko duniya da lahira kenan wa kan min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'lana Allah liman yasha'u wa yarda ai wannan aya ta dace da mu kwana a kanta saboda mu wanke kwakwalen masu ƙarya a nan duniya masu cewa wai lahira za su yi maka gata ƙarya suke wallahi ka dai bi Allah ka huta Allah kai mu na jagora ina ganin ai hakuri da abin da ya samu nan za mu takaita sai dai Allah kai mu da Allah ya samu dace